عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب تنبيه النائم الغمر ko shine yace yana mana bayani akan al-mawsim ath-thani al-mawsim ath-thani yabda'u min eh ma hiya sinn al-bulugh hasba qawl al-imam ibn al-jawzi fi hadha al-kitab min al-wilad bulugh fa kawai na tambaya yawa shekara ta goma sha biyar ko to wannan kuma tabda min من السنة الخامسة عشر إلى إيه؟ إلى السنة الثلاثين من العمر زوا شكرة ثلاثة فنغني توشيني كيتشي منا bayan ya kawo waccan aya kullil mu'minin ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum na ihalan mu zuwa ga bincike guda biyu masu muhimmanci rubutun al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a waɗanda suke da littafin sarauzatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin wasu sun je sun duba ya kawo fawaidu ghabbil basar a cikin ina jin guda talatin ya kawo to a sheikh mahmud al-misri abu ammar shi kuma yana da littafi da ya rubuta ya samu suna kaifa ta gubbu basarak waɗannan bincike ne masu muhimmanci bai kamata a ce mutum bai karanta shi ba mun gane ai shine sai yake cewa yaqulu Allahu azza wa jalla kuma Allah ta'ala yana faɗi a cikin al-hadith al-qudsi an-nazru ila mahasin al-mar'ati kallon kyawawan abubuwa na mace mahasin abubuwa masu kyau na al-mar'ati mace sahmun min sihani shaytani wani mashi ne daga masu sukan sheda shedan ne yake takakka da shi shi kenan sai mutum ya je yana kallon abinda zai tayar masa da sha'awa kuma bai halarta a gare shi ya kalla ba man taraka hubtiga a maghdati lahi duk wanda ya bar shi saboda neman yadda Allah ba matar mutum bai daina kallanta kallon nan ko da ana ko a fili ko a hoto ko a talabijin ko ma a menene matar da ba matan matar mutum ba a taikuhu imanan yajid halawatahu fi qalbihi yace zan bashi imani wanda yajidhu fi fi qalbi yajid halawatahu fi qalbihi wanda zai samu zakin wannan imanin a cikin zuciyarsa wannan hadisin an yi jani in jaka a game da ingancin sa a takaice dai hadisi ne da'ifi الشيخ الألباني أتشن سلسلة الأحاديث الضعيفة يتي ضعيف جدا حديثي ضعيف ضعيفا تنسى قوم من ثاني أتقيش دي ayoyi sun zo sun yi bayani akan mahimmancin rintsa ido kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika azka lahum la wannan shi fa alkhairi ga masu imani wa man istamala al-ghadda duk wanda ya amfani da rintsa ido salima sai ya kubuta sai ya kubuta idan mutum ya rintsa idan sa shi kenan an yi wani bincike ile ba ku mamaki na taɓa faɗa musu an gano mutanen da a maza ba su cika faruwa ba su ciwon nan irin na ciwon ciwon ciwon ciwon ragon namiji mutum ya zama ba zai iya saduwa da matarsa ba an yi bincike bai cika kama masu tsoron Allah ba masu tsoron Allah allazi ne gudu na abu ba su cika kamuwa da irin wannan ciwon ba dai sai kai ta jin masu wannan tallace-tallacen mota banzan nan ta surutu kai ba za ma ka saurare su ba amma shaidanu zai riga suna ta zuwa wajen su su ba su magani wali yaktafi bil mar'ati wahidati ma ne ce idan mutum ya tashi dalibi ya tashi ne aure to ya aure mata ɗaya ta ishe shi in ji alimamu na jauzi ba ba in ji ni ba yace wala ya tarakhasu fi kasrati al-istimta' bin nisa yace wala ya tarakhas kai ya ba kan shi rahusa ya ba kan shi garabasa fi kasrati al-istimta' bin nisa ya mai da kansa kawai shi zai ji dadi da mata fa innahu yushattitu al-qalba domin wannan yana raba tunani wani mawaki wai ya ce tazawwaj fitnatayn li fard jahli laqad haza al-bila zawj fitnatayn yace tazawwajtu sanatayn na auri mata biyu li farqi jahli saboda tsananin rashin hankali na yace laqad hazal bila zawji ne mai mata biyu ya gamu da bala'i ya gamu da mutuwar shi yace riba haza yuhajjidu suqba hadi yace idan wancan ta yadda da kai sai wancan kuma ta ji haushinka ta kama gaba da kai to ya je bai tuta haka irin nashi tunanin shi ne mun gane ai wa yud'ifu alquwa sannan kuma yana raunana karfin mutum wa laysa bidhalika muntaha kuma wannan karfi bai da iyaka bai san iyaka inda zai kai kanshi ba to mala ya masa mu'aya mai tahqiqin wannan littafin abin nan wanda suka yi tahqiqin littafin sun yi masa ta'qibi a ƙasa ku karanta yana da kyau lamba ta talatin da tara a ƙasa kun gani ko ya ce la'allahu rahimahullah watakila malam ibn jauzi yana nufin Allah kaɗai ya sani Allah ya ji kansa yaqsidu ta'ifata allati la hamma laha yana nufin irin mutanen nan da ba su da wata niyya ba su da wani katabus shiwa irwa shahawatihim face shayar da sha'awarsu bi kasrati zawaji ta hanyar yin aurace-aurace yawan yin aurace-aurace al-mubdi ila al-ghaflati wanda ke kaiwa zuwa ga rabkana wani siyani umuri dini da kuma manta al'amuran addini kila su al-imam ibn jawzi yake nufi mun gane ai kila su al-imam ibn jawzi yake nufi da yace wal yaqtafi bil mar'ati wahida wala yatakhas في كثرة الاستمتاع بالنساء فإنه يشتت القلب ويضعف القوى sannan walaysa lidhalika muntaha yace ila irin su ne amma idan kana zawaju amma idan mutum yayi auren ne bi qasdil i'fa'i saboda ya kara kansa wa ziyadati naslil muslimina kuma ya kara adadin yawan musulmai fa huwa amrun to wannan al'amari ne hassa alaihi shar'u shari'a ta kwadaitar game da yin sa fala yuqalu ba za a ce ba inna ta'adduda barrun ba za a ce mata da yawa yin aure da yawa ya zama cutarwa ba za a ce haka ba fi kulli ahwali a kowane yanayi li'anna al-islama domin musulunci shari'at ta'adduda ya shar'anta yin mata da yawa da hikmatin saniya saboda wata hikima madaukakiya wa daruratin shakhsiyya da kuma lalurai na mutum shi kanka kashin kansa sannan wa khulqiyya ko wa khalqiyya da kuma dalilai na dabi'a na halitta wajtima'iyya da kuma dalilai na zamantakewa yau da kullum ƙara mata ko yin mace fiye da ɗaya a musulunci yana malamai farko mun ji wannan matsala malamai sun yi saɓani mal asulu wanne ne asali auren mace ɗaya ko ko auren fiye da mace ɗaya malamai sun yi saɓani wasu malaman suna ganin al'asulu shine mutum ya auri mata ɗaya wasu kuma suna ganin a'a asali shine auri fiye da mata ɗaya in an ce asali ana nufin wanne shari'a ta fi so to za ka iya haɗa maganganun asali abin da ake nema shine mutum ya samu mata ɗaya asali kenan amma ana magana fifiko ne to mata biyu ko uku ko hudu amma asali abin da mutum zai iya yi shine auri mata ɗaya domin Allah ta'ala yake cewa bayan ya gama bayani ya ce kai in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i sai ce masna wa thulatha wa ruba'a sai ce fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika ajna an la ta'udu to Allah ta'udu din nan malamai sun yi maganganu da yawa akan me fasara Allah ta'udu wasu suka ce Allah ta'udu Allah takunu fuqara kar ku zama talakawa in mata suka muku yawa ku zama ba za ku iya kula da su ba Allah ta'ulu ay Allah taqsura iyalukum kai iyalai su muku yawa sai ku auri mace daya to duk malamai sun yi waɗannan bayanan mun gane so da ka asali mutum ya auri mata daya amma in yana da iko to ya ƙara ta biyu in yana da iko ya ƙara ta uku in yana da iko ya ƙara ta hudu ba daidai bane irin tunanin mutanenmu mutum ya je tara mata hudu kowace tana gidan haya ciki da falo ya kama mata na ba ku labarin wani mutumi kwanaki ko wanda ya ce yana da mata ɗaya a tilin jikun ɗaya a kwatas ɗaya a yalle su ɗaya a unguwar kaya ina jin haka na faɗa muku ban yi kuskure ba duk da wasu kuna sun sun manta to kaga shi ne wannan ƙara mata yana da dalilai akwai dalilan da za su sa ita matar za ta sa mutum ya ƙara mata akwai dalilin da zai sa shi a ƙarƙashin kansa ya ƙara akwai dalilan da za su jawo yanayin rayuwa ya sa shi ya ƙara mata duk akwai yin wannan dalilan duka ba daidai ba ne mutum wani yana da mata ɗaya a ta damun shi a ce sai ya ƙara shi kaɗai ya san kansa al-insanu arafu bi nafsi bal al-insanu ala nafsihi basira mun gane kana ba'd as-salaf yaqulu li nafsihi wani daga cikin magabata ya kasance yana ce ma kansa yana ce ma ransa ma ha huna illa hadhihi al-kasara yace ba abin da ke cikin nan illa hadhihi al-kasara sai wannan karyewa na karye sha'awata wa hadhihi al-mar'atu kuma da wannan matar kwara daya fa in shi kai raina in kaso fasbiri kai hakuri an famuti in ba haka ba ka mutu ba zan kara mata ta biyu ba wannan matar ta ji ai sai ta jin daɗi ta da ce ai mijina ɗan albarka ne da sai an samu a cikin hadisi ummi zar'in din nan sai an samu ta sha biyu an samu ta sha biyu ba su sha ɗaya ba ne to da sai an samu wanda za ta ce zauji zauji fardun wa ana indahu faridatun ko to haka suke yi kazin su mata a duniyar nan ba abin da suka tsana kamar kishiya kishiya ba ai mata ba su san kishiya ko sun maka a baki baki a baki baki ne kawai ta ciki na ciki to ka kawo mana kowa za ta zauna ai da halinta ne to kawai ta faɗa ne dai wannan magana na ji ta dai yadda ko sai na waiwaya wannan su wa kana khalqun kafiyun akwai mutane da yawa ya ta'assafu na fi halin kibiri sun kasance fi halin kibiri sun kasance suna shiga bakin ciki a lokacin da suka tsufa ala tadyi'i mawsimi shababi ku ji wannan karatu yana da muhimmanci wa kana khalqun kathirun akwai halittun Allah mutane da yawa ya ta'assafuna sun kasance suna bakin ciki suna shiga bakin ciki fi halil kibari a lokacin da suka shiga suka tsufa kibar kenan ba cibur ba kibar akwai alkibaru akwai alkiburu alkiburu girman kai alkibaru girma tsufa kenan mun gane alkiburu kiburu shine girman kai alkibaru tsufa mutum ya zama babba to sun kasance a halin da suka tsufa suna shiga bakin ciki suna da sun sani ala tadyi'i mawsimi shababi akan cewa sun tozarta rayuwarsu ta ƙuruciya ba su yi alkhairi ba mun gane falyutilil qiyama man sayqa'udu duk wanda ya san zai zauna nan gaba ba zai iya qiyamul layl ba lokacin da ya tsufa to falyutilil qiyama ya tsawaita qiyamul layl a yanzu domin me sai qa'udu zai tsufa ya zauna ba zai iya miƙewa ba ko wani mawaƙi wani mai hikima wani mai hikima yake cewa kuntu hamshi ala rijlaini mu'tadilan fasirtu hamshi ala al-ukhra min al-khashab yace oh da can da kafafuwa na guda biyu nake tafiya ina tafiya ne amma yanzu gashi an kara min ta uku ita ce me ita ce ta sanda sanda ta katako kafar katako ce nan sai kafafuwarsa su zama uku wani ma sai kafafuwa hudu wani ana nan sai dai a tura shi in ka je saudi arabia sun fi samun irin wannan matsalolin har manya-manyan malaman su zaka sai dai a tura su a keke a keke keken guragu irin wannan keken ta asibiti ka ce kada Allah ya sa ka hauta ni dai na hau wannan keken ba ka rika roƙon Allah Allah ya sa ka ka hau to sun mutum ya tsufa ita za a tura shi a kai shi ne kaga sai ya ƙa'udu falyudilil qiyama to ya tsawaita tsayuwar dare wane man sai ya ƙa'udu wanda da sannu zai zauna ba zai iya kiyamun laili ba الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله كان لوكاشين karatu yana karantarwa a tsaye a tsaye yake ba da karatu a masallacin Madina almajiran shi suke ba da wannan labarin a tsaye yake karatu baya zama aka kai matsayin da sai ya zauna aka kai matsayin da yanzu sai dai a tura shi a keke kwanaki ma aka ce an yi masa ritaya ya huta a gida bayan kwana biyu mafarki ya ce ya ga manzo Allah ta sama manzo sama ya ce ya ababakar ya kai abubakar kai ne ka daina karantar da sunna ta wa lam tamut baka mutu ba yace to ya dawo turo shaki a keke akwai ayoyi a cikin waɗannan abubuwa mutum ya ga kula ga ga tsoho فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد يشي فعجب لضعف يدي من حملها قلما من بعد حمل القنا في في لبدة الأسد شي شي شي دا دا ني da nake daukan takobi kato in tafi in je in yi gaba da gaba da zaki ni ne yanzu biro in na rike sai hannuna ya tarawa idza katabtu fa khatti khatt muttarid khatt murta'ish sai ne rubutu kawai sai hannuna ya tarawa ka khatti muttarid ka khatti muttarid al-qaffayn murta'ish shi rawa hannun mutumin da ke ke rawa kafadu haka na koma ina faffaka kamar ɗan shila to tsufa ce na shi ne ai alalaita shababa ya udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib haka wani mai hikima ya ce alalaita shababa ya udu yawman ina ma dai kuhuciya ta ta dawo fa ukhbiruhu sai in ba ta labari bima fa'ala al-mashib a game da abin da tsufa ya mu shi kuma wani ya ce wallar shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarji'u yace wallar shababu yace kuruciya ta tafi amma dai mun gode ma Allah hamidatan ayyamuhu aban yabo ne ababan yabo ne kwanakin kuruciyar mu yace law kana zalika yushtara ina ma dai a ce za a sake za a iya siya aw yarji'u ko kuma su dawo da kansu ta dawo ah to shi ne wani ya ba shi amsa malam malam abin nan daliya dan nasu a yaban malaminsa ya ce haihata ya ta'ibu sujadu idan fa'a wa ya'udu shaykhun fi shababil fuhadi ya ce haihata yarta'ibu yarta'ibu sujadu idan fa'a ya ce ina gilas ya fafashi ya taho sai ka ce za ka haɗa shi ya dawo daidai ba zai yiwu ba ya ce wa ya'udu shaykhun fi shababil fuhadi a ce wai tsoho ya dawo ya zama matashi zai yiwu haba duk ka je a gama kanalbitin ɗin fuska ai akwai shugabannin ƙasashe da suke kanalbitin ɗin fuskar su amma ba haba mana ai idan lokaci ya shi ce nan ai wa idan maniyatu wa aral manaya in ra'at bika shaybatan ja'alatka maghma nabliha al-mutawatir kuma kuma yace menene wa aral manaya menene wai wai wai wai wai wai alfaita kulla tamimatin la tanfa'u wa idan maniyatu an shabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u in dai mutuwa ta ga tsufa ta tsufa ya zo maka mutuwa ta fara sa maka akai fatta ta maka haka ha duk layi da zaka dora ba za ta ma amfani ba ai laya ba laya ba nan ana nufin duk ka ji a gama kwalau kwalele ce ka ana abin nan ba zai yi amfani ba so daga mutum ya yi amfani wal yukfir siyama man sai ya ajizu ya yawaita azumi wal yukfir siyama ya yawaita azumi wani man sai ya ajizu wanda daga nan wanda zai samu rauni nan gaba ba zai iya yi ba ya laita ni qabiltu rukhsata rasulillah kuntu ko wani abdullahi ibn amr ibn al-as ya tsufa wan nasu salasatu mutane sun kasu gida uku من استقصر عمره من من استقصر من استقصر عمره بالخير wanda rayuwar shi ta tsawaita bil khairi da alkhairi ga rayuwar shi ta tsawo amma kuma duk rayuwa ce ta alkhairi shine wa wadama fazalika min alfaizin wadama kuma ya dawwama fazalika min alfaizin to wannan yana cin masu rabon lahira wanda rayuwar shi ta tsawaita amma cikin alkhairi cikin alkhairi ga tsawon rayuwa Allah ya bashi rayuwa mai tsawo kuma mai albarka irin rayuwa Anas radiyallahu ta'ala anhu da wasu gasunan mutanen kirki da Allah ta'ala yi su su ne wa na farko wa man khalaqa wa qasura fa zalika min al khasirin sannan akwai wanda kuma rayuwar shi ta tsawaita wa man khalaqa sannan kuma ya cakuɗa alheri da sharri sannan wa qasara ba wa qasura ba ko kuma wa qasura zai iya ɗauka wa man khalaqa wanda ya cakuɗa ya cakuɗa alkhairi da sharri ko kuma wa khalaqa wanda ya tsufa amma wa qassara ya ya takaita ko wa qasura ko rayuwarsa ta yi karanci fa zalika min al-khasirin wannan yana cikin tababu na uku wa man sahaba tafriqa wanda kuma ya zama tare yake da sakashi wal ma'asi da sabo fa zalika min al-halikina wannan yana cikin halakakku mun gane akwai wanda Allah ta'ala ya bashi rayuwa ta tsawaita kuma ya amfani da wannan rayuwa akwai wanda ya tsufa ya gajarta wajen yi ma Allah ta'ala biyayya wannan yana cin taɓaɓɓu sai kuma wanda ya sakaci sai saɓo shi ma wannan yana cin halakakku akwai wanda rayuwar shi kuma wanda malamai suke cewa rubba umri kasurat amadu kasurat amaduhu wa tas'at amdaduhu rubba umrin akwai rayuwar da kasurat amaduhu in ka buɗe ta ka ja ta ba daɗewa aka mutu irin rayuwar imamun nawawi rahimahullahu ta'ala amma wata sa'at amjaduhu abubuwan da aka yi na alkhairi masu yawa ga ga ga karancin rayuwa ila shekarun shi arba'in ya rasu ko talatin amma an kaga alkhairan da ya fi na shekara ɗan shekara ɗari sannan fal yanzur shabu mala ya ce matashi ya kalla fi ayi makamin huwa a wani matsayin yake ka kalla a wani matsayi kake kana cikin masu ƙoƙari a wajen yi Allah biyayya ta hanyar ƙiyamun laili bayan farilla ta hanyar ambatan Allah ta hanyar yin azumin nafila bayan na farilla ta hanyar yin sadaka ta hanyar halartar majalis na alkhairi da ilimi kuma ka roƙi Allah ya ɗorar da kai akan haka اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك متين يرقيوي wannan addu'a. domin ana samun mai attaqallubat ana samun jujjuyawa wa ma summiya alqalbu illa min taqallubihi ba ba a kira zuciya da alqalbu ba sai saboda jujjuyata jujjuyawarta to mutum ya kalla falaysa li maqamihi masalun ya sani ba matsayin da yake nashi da za a kamanta shi da shi idan al'umma ta kalli matasanta ta ga matasanta na cin alkhairi to sai ta ji daɗi reagan shugaban ƙasa america reagan ɗan jam'iyyar republic ne republic jam'iyyar su ɗaya da bush reagan zamani ɗaya da suka yi kusan zamani ɗaya suka yi da su saddauna shugabanni uku ko hudu na duniya a lokacin duk kashe su aka yi an kashe reagan a america aka kashe Jamal Abdin Nasir a Masar sannan aka kashe Faisal a Saudi Arabia sannan aka kashe Malam Tafawa Balewa Abubakar Tafawa Balewa da Saddauna a Najeriya duk kusan shekara ɗaya wasu su ma 1966 to Reagan ya taɓa yin wani jawabi gab da za a kashe shi ya ce makoma Amerika na da ban tsoro domin matasanta duk 'yan iska daga 'yan shaye-shaye sai 'yan luwaɗi sai 'yan kaza ita lissafawa ashe tab yake da za su harbe shi ana ma zargin cewa wannan jawabin da ya yi shi ya fusata su yana tafiya irin a motar nan da ake yi ta manya ta tashuwa gabanni mutum mai buɗaɗɗen saman nan a fito ana gaggaisa da jama'a kawai wani matashi lalatacce ya ɗirma masa bindiga ka zama kuma mara kyau shi kuma dama arni ne daga tanda zai je fada kuma cikin abuna zai je fada cikin asalin kasko a ci gaba da gashi kuma mugu ne fa regan din fa azzalimi yana cikin shugabannin america azzalimai to to saboda haka matashi ya kalli a wani matsayi yake matsayinsa ba wanda ya kai nashi ba wanda ya kai nashi matsayin matashi ba su masu tattalin arziki sun kasa rayuwar dan adam gida uku kamar yadda Allah ya kasa Allah allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba to su ma sai suka kalla sai suka ce da adda'ful awwal din na raunin farko yara kenan kamar dan shekara daya har zuwa sai suka ce 18 dole in kafa kenan wanda bai da dama a zaɓe shi bai da dama ya zaɓe wanda bai kai shekara sha takwas ba to a wajen a tattalin arziki wannan wahala ne wahala ake yi da shi to amma daga shekara sha takwas zuwa shekaru har mutum ya kai irin shekara arba'in da biyar hamsin to wannan shekaru ne kuma na badawa irin su ne idan masu tattalin arziki suka ga al'umma na da su to zai ce kai wannan al'umma a tsorace ta to irin shi ake da shi a najeriya shi za kake da ake ta shirya mana makirci sai yan hamsin zuwa sama su kuma wannan su ma sun zama wahala su ne za ka gansu ran nan nake kalla abin nan aljazira da commentary gidan tsofaffi aka je da su gidan tsofaffi wata shekarunta tamanin wata kaza gashi nan wani ma bashi abinci ake yi a baki a baki ake bashi abinci ga su nan kawai a kunna musu talabijin yan jarida suka je suna musu tambayoyi shekara nawa kika yi aure kaza kaza kaza kaza america tika tika masu nan tsofaffi ba su da amfani wai to ka gani to matashi wanda yake wannan shekarun ba karamin abun kula ba ne sai yasa ba a sakaci da shi wal yatalammah sharafa bi za'atihi sannan kuma ya tsaya ya kalli sharafa bi za'atihi tsada da darajar kayan kasuwancinsa wa samani hal mustaufa da kuma da kudin ta cikakken kudi kayan kasuwancin nan nasa cikakke ne me bi ba'at tasa shekarunsa da Allah ya bashi shekarun da Allah baka da wannan karfin da karfi karfin kwakwalwa karfin ido duk a lokacin ake da shi karfin jiki kana kaiwa shekara arba'in shi kenan sai ka fara dawowa baya sai ka ji mutum ya ce baya mu mu kai ma arba'in din ba ga nan yau ciwo gobe lafiya wanda ka mutum ya amfani da damar da yake da shi yanzu wani a cikin kunan sai tashi ya guga yanzu ya tafi kwangila ya dawo bai gaji ba to me mutum zai tsaya yana kan shi wasa ba zai amfani da damar da Allah ya bashi ba sannan ido mutum na gani tar yanzu cikin kunan da yawa wasu sai su zo su buɗe littafi suna karantawa a tsakiyar rana ba su jin komai ko ba haka bane amma wani kana kawo mashi takarda ka kara masa a rana sai da kawai idan shi na neman ya faɗo to Allah ba mutum dama mutum ya ci gajiya wannan damar in ya saka shi da damarsa shi kenan to wallahi kuna da dama mutum yanzu ni duk baitotin da kuke jin nake kawo su ai wasu suna dade da haddace su akwai baitin da yana jin na shekara ashirin da haddace shi Allah wannan tufatul alfalin na fi shekara ashirin da karanta ta tubatul alfali ba ko wannan waƙar da na ce muku na taɓa ji ina jin na fi shekara ashirin da saninta wannan waƙar na yin yaran nan ba linnuni in taskun wani tanwini ko ba ka suke yi ba to can wancan lokacin saboda mutum ya zuba ma kanshi abin da zai zuba kuna ji ko to inda ya saka cito